الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أوثارة أوثارة من علم إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق إلى لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci na tsamiya mai kaji a wannan gari na nasarar godal a muna a cikin wannan sura ta suratul ahqafi wanda a jiya mun fara karatu a cikinta to mun karanta aya ta uku kun wanda za mu tashi kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi haka ne ba za mu tashi aya ta uku ki a mun aya uku kinan za mu tashi aya ta hudu shi ne faɗar Allah maɗaukin sarki ƙul a ra'aitun mata da una min dunin lahi a runi ma za halaƙo min rardi am lahum shirkun fi samawati wanda ayoyin da mun kai ajiya wato Allah maɗaukin sarki ya yi bayanin cewa ga abin da ya yi a halitta wanda sammai da ƙasai da duk abubuwan da a cikinsu ya tabbatar da cewa shi ne ya halice su don haka tun da ku ga Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da abubuwan da ya yi ga su aikace kuma da wanda yake mai idanu waɗanga na zahiri da wanda ma bai da idanun makaho ne da mai kunnuwa na ji da kurma kowa dai ya san da waɗanga abubuwan akwai su ne ka san dai akwai ƙasa ko da makaho ne kai ba ka ganinta don ga kana jin kanka bisa gare ta kana takawa bisa gare ta sannan in sama ce kuma kai kasa akwai sama shi ma wanda dai zahin rana da haka ji kasan dai in ba saman da rana take cikinta ba za a ji ta din ba da sauran dai abubuwa din da karara ne suke ga hili wanda yayi imani da wanda ma bai imani ba da duk ya san akwai waɗannan abubuwa din to Allah ya ya fidi hujjojin shi kamar yadda ka san dai a ce a nan yanzu Allah yana so shi ya faɗi nashi hujjoji to yana so yanzu a faɗa mashi su waɗancan gumaka da ake bauta musu suna da abin da sun kai wanda sun ka cancanta bauta musu wanda an sani dai muna gani ba wai ko da masu mulki wangan na duniya da suka sha'ani na harkar su ta mulki kuma wanda shi an sani bai ma da alaka da lamari na addini ko rashin addini ko na ba'a magana ne misali na harkoki na mulkin duniya to amma ko su ka gani in dai mutum zai nemi mulki musamman musamman in ya taba yin wani mulkin ciki to kaga dole sai yayi bayani ga abun da yayi shi yasa ake zuwa wurin kamfen mako sai mutum ya zo ya yi bayanin cewa ai lalle mun yi kaza da kaza da kaza kuma ya ƙara zaben mu za mu yi kaza shi ma kaga sai ya kawo amma in ya taɓa mulki in ya zo wurin kamfe bai da abin da zai faɗi to akwai matsala fa to wannan kaga nan masu abin gan duniya kenan to balle waɗanda nan bauta ce za a yi wato shi ne sai ya zama nan su suna bautar gumaka ka ce wannan abu Allah ne naka shi ka ka bauta ma kuma ya an ka ce kawo dalili ko ba kai dalili kuma kaga ya kashin ne kenan wanda lamari na addini shi ba haka aka yi shi da kai ba a duk abinda za ka yi gashi abinda ake bukata ka kawo dalili da nasi gaya wanda ya zo a alkur'ani ko a hadisai tabbatattu wanda suka tabbatar da irin wannan din to kowan ma wani irin addini ne mutum zai shi dai addinin musulunci haka kai ne din alqur'ani ko kuma hadisi in ma ba hadisi ko alqur'anin ijma'i ne na malamai sai a kawo shi gashi malamai sun kai ittifaki akan abu kaza din ko kuma in wani ne wanda an ka samu daga wasu malamai eh malam wani da malam wani sun faɗa kaza a littafin su mai suna kaza to irin waɗannan abubuwan to in ma ba shi din bane addinin musulunci ba to koda mai wani addinin ne daban to in dai har yazo yana bauta ma wani abu wanda ba Allah ba to lalle ya wajaba ya kawo dalili na cewa eh ga abin da yasa yaka bauta ma wannan abin da yaka bauta ma din yanzu kaga su masu bauta duwatsu na da mun kai magana cewa suna bautar dutsi wanda in mutum ya samu dutsi yanga ya ga ya ba shawa ya burge shi sai ya dauko shi ya dauke shi matsayin Allah ne yana bauta te kuma ana nan in ya ga ya ga wani dutsin da ya wannan kyawu kuma sai ya ji hadda wannan kuma ya dauko wancan din misali to amma yanzu in ka tambaye shi me addalili ne na hujja ce na bauta ma gunkin wannan dutsin kaga bai da shi ya shi da dutsen nan bai sauka mai da wani littafi ba wanda ga ya ya karanta mai dokokin wannan addinin nashi ba ba ya da wani wanda yaka bashi umarnin ga yanda abu yake kawai rai ne ne ta nuna mashi kuma yake yin haka nan din to don haka nan shine ubangiji madaukin sarki zai gaya mana cewa to yanzu su waɗannan gumakan da aka bauta mashi dai Allah an jina shi ya sabakar da littafi wanda shi littafin gare aka koyon wanda za a bauta ma Allah din sannan kuma ya halici sammai da ƙasai da ma duk halittar da a tsakaninsu baki ɗaya Allah maɗaukin sarki shi ya yi su kuma ya faɗa cewa akwai lokaci wanda aka iba wanda zuwa wannan lokacin ne za a yi tashi alƙiyama kowa duk abin da ya aikata zai isko sakamakon abin shi in na alkhairi ne ya isko shi in ba na sharri ne shi ma haka san to shine sai Allah ya ce to amma duk da waɗanga dalilan da hujjojin sai ya ce wallazi na kafaru amma unzuru sai ce mu'riduna amma sun kawo da kai sun yi kawo su gansu ba to wannan shine sai Allah ya dora ya ce to kul ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to ara'aytum yanzu ku bani labari akhbiruni ku bani labari shin yanzu ma tad'una abinda kuke bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba shine ai al-asnam wadannan gumaka din to aruni ku gwada mani shine akhbiruni ku gwada mani ku gwada mani shin ma za khalaqu min al-ardi mi sun ka halitta daga ƙasa su waɗanga gumakan akwai wani abin da sun ka halitta shi dai Allah an jiya ƙasar gaba ɗayan ta shi ya halice ta duk abin da za a gani bisa gari ta shi ya halice shi din in sama ce ita ma duk abin da a ciki shi ya halice shi kuma shi ya halice saman da kanta to su waɗanga abin da kuke bauta mani to ko gwada mani ma za khalaqu mi sun ka halitta min al-ardi daga ita ga ƙasa din da kuke da ake bisa gari ta din ko ko am lahum shirkun ko ko shin suna da wata tarayya ce da Allah shine musharakatu suna da wata watan tarayya da Allah fis samawati a cikin halittar samai ma'ana wai koko sun taimaka ma Allah hadin gwiwa an kai da ubangiji madaukakin sarki wurin halittar samai sun ka taimaka mashi shine amlahum shirkun fis samawati ma Allah ta da Allah madaukakin sarki wannan am din nan kuma bi ma'anar hamzatul inkar ma'ana ta musu ce wai ma'ana babu wani wanda ya taimaka ma Allah wajen halittar samai da kasa shi ya halicce su shi kadai tunda inda shi ya halicce inda ba shi kadai ne ba ya halice su bada a ce allan biyu ne akwai wanda taimaka mai sai sun samu sabani wurin wannan halitta din da waya a yi ta lahiya a kwashi lahiya girman dai sama da fadinta da komi ina haka ƙarshe kaga dole sai dai araba inda haka ne an ka samu wannan sabani sai dole araba kowa ya dauki nashi bangare daban kuma kaga kowanne in dauki nashi bangare daban zai yi kokarin canza tashi halitta don ta zama kala guda don ya gwada nashi tashi nashi mulkin ya shi na wancan ne misali to amma sai ya zama shi kadai ne shi ubangiji madaukin sarki mai halitta din gabaki daya to shi yasa ya ce shi ko suna da wani tarayya ne da Allah wajen halitta su sammai din sai ce yanzu abinda za a yi tuni bi kitabin ku zo man da wani littafi wanda yake shi littafin munazzalin abinda abin sabkarwa ma'ana littafin da an ka sabkar maku min qabli hadha tun gabanin wanga alqur'anin ku kawo man littafin da yace abota madannan gumaka din wanda ma na an ka san ga yarda ayan bautan misali ka daga mu ne addinin musulunci a in sallah ce an san wanda za a yanta don alqur'ani ya riga ya bayani za a yi alwallah kuma an samu a hadisai su ma manzo Allah sallallahu sallama ya yi bayani shi ma ga yanda za a yi ita watan a alwala misali tun daga tsarki ma har zuwa ita alwalat sannan a zo ga ita sallah din an kai bayani ga yadda za a yanta tun daga abin da afarille cikin ta da abin da sunnoyi da mustahabbai duka an kai bayani ga sunan dalla dalla in azumi ne shi ma na ramadana shi ma an kai bayani ga watan da aka yi ne ga kuma lokaci kaza zuwa lokaci kaza shi ma aka yi duk dai duk an yi bayani yan aikin hajji ne shi ma an yi bayanin ga wanda aka aikin hajjin kuma ga watan da aka aikin hajjin ga ko nawa watan ga ga lokacin da aka yi ne din duk an yi bayani to su yanzu masu bautar gumakan to shine aka ce su zo da littafi to wanda ya yi bayanin su bautar tasu da aka yi masu bautar gumaka ko masu bautar duwatsuna ko masu to ina nasu littafin su kuma ga- da kuma bayanin da ya akan warza a yi bauta din shine e tuni bi kitabin ku zo man da littafi wanda an ka saukar min qabli haza tun gabanin wanga alqur'ani din aw atharatin min ilmin ko ku zo man da wani burbushi na ilimi ma'ana wato atharatin shine kamar ah, ka san a yanzu in kamar misali sai a ce wasu sun zo sun zauna a wuri haka musamman irin canda da aka dan yawan zama ko irin makiyaya haka ko kuma mutane ma haka sai kaga sai a zo a dan zauna yan watanni ne kuma a tashi a a tafi misali to in aka irin wannan zannawat in sun ka tashi ai in ka zo wurin sai kaga alama na cewa eh, lalle an zanna wurin ga misali mutane sun zauna zaka ga alama ko ga yanzu misali inda kamar a ce irin ah, makiyaya da suka yin abin nan ne haka taki misali ga sannan ko ga gona ai kaga in sun ka zauna dai wurin sun kai adadin kwanakin da sun kai duk wanda zai zuwa wurin sai ya tabbatar da eh, an zanna wurin ko da bai ga takin da sun kai ba ku in ya diba daidai in sun ka dan yi runhwasu inda sun ka dan zauna da komi wannan sai an dai ga alamun cewa an zauna wurin to balle inda an ka ce an yi gini misali ko da gini ne an ka yi an ka zauna amma garin misali kila a ce ya watse gaba ɗaya to kaga dai kamin wannan wurin duk a ce ya roshi gaba ɗaya ya zama kamar ba a taɓa zauna wurin ba sai an daɗe shekaru masu yawa to shi ne na ya ce to in ba littafin ga ya ƙarara wanda ya tabbatar da waɗannan gumakan sun dace a bauta masu to a kawo wata alama wanda za a cewa eh lalle an taɓa yin littafin misali kila amma ba shi amma a ɗan kawo ɗansu in alamu alamu ne misali ɗan gurabu gurabu ne wasu abuwa na shi wanda sun ka rage misali wanda za a tabbatar da cewa eh lalle ga shi ɗin shi ne awa asaratin min ilimin ko ku kama ne wani ƙurɓushi na ilimi wanda zai wanda yi usaru wanda daga gare shi ne za a ganowa wanda za a samuwa shi wannan littafin a samo shi anil awwali na daga waɗancan mutane na farko bisi hati da awakum da ingancin da awaku da kuke yi fi ibadatul asnami cikin bautar gumaka din cewa su waɗannan gumaka din wai annaha tuqarribukum ila Allah suna kusanta ku zuwa ga Allah saboda kamar yadda can ya faɗa da ma a wata ayar Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda sai ce la yaqulunna Allah in an ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasai sai su ce Allah ne halicce su ai amma kuma in an ka tambaye su to me yasa suke bauta masu suka bauta ma kuma wani abu wanda ba Allah ba malakin su yi imani da Allah su bauta mashi sai ba su bauta mashi to shine sai su ce ai mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai abin da yasa muka bauta masu don dai su kai mu kusa ga Allah ne shi yasa to shi ne Allah ya ce to in dai da gaske din ne haka ne to ku kawo littafin da ya gwada cewa su waɗannan gumakan da kuke yi kuna bauta masu din lalle za su kai ku kusa ga Allah ina littafin da sun ka faɗa muku haka nan din da sauran abubuwa duk babu to shi ne nan kaga ya ka hujja dai na Allah na kawo masu akan cewa in dai mutum zai amfani ko da da hankalin shi ne to lalle zai gano cewa duk waɗannan abubuwa a ce ana bauta wani abun duk shirme ne to shi yasa ya ce aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqina in dai kun kasance ku masu gaskiya ne fi da'awakum a cikin da'awakku na cewa eh lalle ana bauta ma gumaka ana bauta ma wani abu wanda ba Allah ba kuma ya dace to sai ku kawo mana dalili mu jiya wanda zai tabbatar da haka da a ilmance da littafin da aka saukan maku to shine sai Allah ya ci gaba da cewa ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا هشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
a to shine Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi duk waɗannan dalilan to sai kuma ya ce to yanzu duk bayan waɗanka hujjoji ma'ana in an ka duba irin abin da Allah ya yi da kuma ba- damar da an ka bayar tun da kasan in kana so dama kawo mutum adalci to idan kana ganin wani abu da yake wanda ba daidai ba to ka ba shi dama ya kawo dalili da hujja wadda ta tabbatar da cewa in wani abu ne wanda ya aikata ya kawo hujja sai da dalili ne me yasa yayi abun wannan shine kaida shi yasa kaji alqur'ani cewa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujjojin ku da dalilin ku in kun kasance masu gaskiya ne to kaga wannan ne shine abinda a a shine adalci kenan na musulunci shi yasa zaka ga har wata aya na faɗa ko wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu yace i'dilu huwa aqrabu littaqwa wai ma'ana shine gaba da kiyayya da mutane gatta sa ku ki musu adalci saboda kai ce ayi adalci kuma shi adalci nan shine abin da yake kusa zuwa ga tsoron Allah ma'ana zai kai mutum ga tsoron Allah to don haka a shine nan Allah ya ba su wannan dama din cewa su kawo wannan dalilin da hujjojin nasu wato kamar irin abin gannan da muka yi magana kaga na rannan na na na mahaukacin mutumin nan akan da ya yi nan ko to yanzu misali kaga kamar irin irin wanga adalci ne za a mai irin na musulunci daidai tunda kaga gashi an yi daidai yanzu yanda ya faɗi abubuwa ne ka dai san da jin wanga abubuwa kaga san dai kwaba ce ko ko malami kake ko ba malami kake ba dai in ka ji wannan lafazin da ya faɗi kai ka san lallai ya kwaba mummunan abu in dai kai ka san darajar manzo Allah sallama ko kuma kana da cikakkar soyayya tai to lallai za ka ji abin da ya faɗa ɗin lallai akwai wannan ta wuce hankali amma ka shi za a mai adalci shi ma ɗin tun da dai shi ma yanzu kaga an yi daidai yanzu Allah ya taimaka su gwamnatin jiha tasu ta ba shi dama yanzu ta aika mai takarda na gayyata wanda za a haɗa shi da sauran malamai ya zo ya zauna ya faɗi hujjoji ne na faɗin wannan magana ɗin kuma gobe gobe za su yi insha Allah karfe goma na sahi saboda haka ya kawo hujja ce ya na cewa da wani da wani ba su da wani ba su bi taimakon wani da wani da wani har ya kawo da manzo Allah ciki to sai ya kawo hujja eh ai ka san ya wannan din ko wanda muka yi magana to saboda haka gobe za a yi wannan insha Allah saboda haka za a hada shi da malamai din kuma gwamnati ta shirye abun don haka ga dole a sakware da gaske saboda haka sai ya kawo dalilai na gashi na cewa din haka ne saboda inda mai yake da hadari misali shi wa dama ko can makiyin shi wata jani ne misali makiyin shi Ibrahim ne kuma makin shi Abdul Qadir ne makin shi Usman dan Fodo ne misali ko kuma mu kaddara mu bashi wadannan guda uku din kan mu sashi Usman dan Fodo to ba mu san ya yake da su din ba amma dai su wadannan mun tabbatar da makiyan su ne ba ya so su misali to kaga ga kaida yanzu sai ka to kana jeri kana lissafi na makiyanka kuma bayan ka gama sai ka kawo wani to masoyanka ne ka ganin ka kawo ko tare da suwa tunda misali ya ce ba yaya maganganu da ya misali na cewa ba su neman taimako ga yasi ko ba su neman taimako ga tijjani haka ya faɗa abin gaci gaci saboda shin kunya ba ba neman taimako ga shewa ga Abdul Qadiri ba neman taimako ga shewa Usman shi dace ma shewa ma cikin an samu sa'a nan sannan sai ya ce kai koma da sai ya din gaba ɗaya to yanzu misali wanda ya fara jero makiya ne misali sai kuma ya kawo sunan manzo Allah ciki to me yake nufi kenan yana cikin jerin masoya ne ne ko to kaga abun kuma wannan kalma ita ce ba matsala ko wani ai manzo Allah ba a ce mai haka na ce ko annabi kaza na da kai haka na alama ce ta cewa lalle akwai akwai wani abu kenan tsakaninka da shi kenan kana ganin kenan bai isa ba kenan wurin ka to saboda haka ga tsa'ida shi yasa kaga wato duk irin waɗannan din in an kabi littattafan da malamai sun kai wanda kuma duk irin akan sha'anin manzo Allah sallama din fa kana ma sai a dauka wai kan mutum ya dauka ai littattafan da sun kai magana akan daraja tai duk wanda ya taba daraja annabi ga hukuncin da za a mai na kisa ko na menene ba wai kaka dauka sai littafai ne da sufaye sun kai wannan magana misali kamar a ce kila littafai yan dariƙa a ba haka bane ba yanzu misali in ka dauki littafin ashifa bi ta'rif huquqil mustafa na imam al-qadi yal kusan shekara 800 kusan shekara 800 misali da rubuta littafin misali sama duk cikin an yi wannan bayanan in ma ka tai dungurungum littafin ibn taymiya shi ma yayi kokari don yayi littafi shi ma akan wannan din shi ma akan sha'anin darajar manzala shi ma wanda duk ya kawo irin waɗannan bayanan akan cewa duk wanda ya zagi manzala shi ma ya faɗi magana wata magana ta suka ta rage daraja ganin shi ma a kashe shi shi ga zai duk sun wannan bayani to kaga a ashe kenan irin waɗanga abubuwan ka gani ko da ba sai a ɗauka sai littafin a shi ba ga shi nan na ibn taymiya ma shi ma ya yi magana akai abin da suke magana cewa da za ka kalli botun taggwa manzo Allah kare na shi ka faɗi wata magana ka ce ko bai da kyau ko taguwa ce ta yi rauda sai an kashe mutum saboda mai saboda annabi ba a wasa da shi to shi yasa wata rana aka samu wani munafiki manzo Allah sallama ya zo yana tafiya akan bisa ya hawa wata jakka ce hakan nan ko da ya zo ya tsaya ya sauka kenan duk da yake ana cewa ga kaida ya manzo Allah ya hawa jakka din to ko da tana jin wata lura ko ta kashi ne ko ta hitsari ne ba ta sai manzo Allah ya jida to sai ya zo ya tsaya kenan sai ta yi hitsari bayan ya sauka mana sai shi wannan munafikin sai ɗaya kawai yana da hanci misali yana nufin waɗanta nan take daga cikin sabai wani fusa ta ya ce wallahi ka sani hitsarin jakkan nan ya fi ka ma'ana hitsarin jakkan manzo Allah ya fi mutum ha to ya za a kato kana misali haka na kana kowa ne ba ka neman kaza gare shi a ba ne subhanallah amma dai yanzu kaga gobe Allah kai masa yayi bayanin inda an ka samu wannan ko ko annabi din ko sai a je ina an ka samu wannan din wanda za a cewa inda da sunan tauhidi ne saboda haka abinda muka fata wannan abinda za a yi Allah ya sa ya zama sanadiyar duk wani ci dan da irin wannan tsarkagin ya zama shi ya ƙarshen su dama ko can ya an shaye abuwa da yawa wanda inda za ku ji dama abubuwan nashi daban-daban wanda har akwai wani wani malami ne da annan Kano na jin malami ne a wannan biyu ke dinnan ta Kano shi ma yayi magana akan wannan din wanda bai sani ba shi ma yazo can garin nasu ne Bauchi bai san yadda abin yake ba yace sai dai kurun taro ne an kaga shi na wani budin masallaci sai dai an kaga shi wanga mutumin da yayi da yawan garshin kunyar ya taso dai kurun yazo ya tsallake tsallake har yazo inda yake gaida shi har an ka tuma maki an kace to addunan jihar ba wanda ya gani da mutunci ba wani wanda ya kama irin wanka gaisuwa ta mutunci a duk bauchi gaba ɗaya ba malami ba ba sarakuna ba ba duk wani mai kima mai kima gaba ɗaya jihar gare shi to ina lahiya shi malami haka ba da labarin wannan malamin nashi ashe malami ne dole ya kanta da shi ya shi yasa dole ya zo gare shi irin wannan eh ana nan kuma sai ya ci gaba da bayani bayani ya ce yana na wata rana lokacin da wanda malam Jafar Adam ya rasu sai ya zo wurin ta'aziyya nan Kano shi wanga wanda wanga kwabat ko da ya zo sai ya biyo gidan wannan malamin nashi din ya so ya kai da shi ya ko da biya ya ce yana zuwa a shi ko da zo nan tare ba hada bindiga gare shi yana haikar da bindiga ce da ma mata kukin kawai sai dai ta tashi ya ce sai gashi nan da duma ta yi hatta hudu ya ce ya zo da duma tana nan ma ya kawo shi malamin shi labarin ne ka ba fa ya ce kai mala an kaka ya ce ai ce haba mala ya ce ai ni haka ne ka yawo na cikin bauchi da bindiga da sauran yara na kowa da bindiga su tare suke kaga an daɗe cikin ta'addanci a shekini a ce kaga akwai ta'addanci da hotun to kaga ai alamar ya girma ya ce a a ce to to shi da su kokarin yake samu su su rabu da shi ya kurum ya ce wallahi kuma ba wanga abu haka an kai shi gaskiya ne shi malami ne ka ba da labarin fa to kadi ba ga gaban to kaga ire-iren wannan gaban kaga ashe duk irin wanga mutum ne kaga irin su kuma a ce su ne a jagori malamai na addini kuma wai kuma ka to ka zanna ma kana saurare me suka faɗa maka wai kuma don Allah ka ji wanka al'amari mana ai ka san dai duk da aka kai da jama'a gaba ka zo kai ka yi zaune to me zai karanta maka misali shi wannan mutumin ai ba tun da abin da kaida misali abin da ya kamata a ce mutum zai karanta maka abin da yake mai amfani gare ka ga addinin naka to da abin da zai koya maka kamar addini tun da mutum da aka cewa ba mai kima gare duk gaba ɗaya hasu gaba ɗaya kaf ina hus in ka ji maganganun da yake fara irin ga su shoɗar rubuce su abin yayi muni to amma yanzu sai an kai dungurgun gaba ɗaya ya wuce duk wani mai wasu mutane can ya kai ga manzo Allah baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam to nan duk a kayi ana magana ma ai daɗa su duk an wuce na yanzu ya zan babbato yanzu kaga insha Allah dai gobe za a yi wannan zaka muna fatan kuma Allah ya bayyana mu da mutane gaskiya kowa su gane ka san ita bata duwa da take kamar yadda na waga za ta faɗa mana cewa man azalla a mai mai da shi duk inda aka ce mutum ya bace ba da zaka yi da shi ya yanzu wanda waga kwa ba tashi fa akwai masu kokarin wasu kare shi za su yi fa ka ji ba gani kware ko akwai masu kokarin dan ga za a ga ga wasu nan wai kuma ka ga mutum wai malami ne wai nan wai amma wai zai bayani wanda zai kokarin wai zai kare wa mutum akan wa magana din sai ka ce mutum ka ba musulmi wanda san darajar manzo Allah ba ha ba jama'a to Allah ya mana maganin waɗannan miyagun mutane kuma Allah ya mu kuma wanke mana zukatan mu ya ƙara mana ganin kima da daraja na manzo Allah sallama kuma muka muna neman taimakon annabi kan yawa saboda haka duniya da lahira kuma ba kwarai da gaske to to shine Allah maɗaukin sarki kaga nan ne duk bayan ya faɗa cewa to su waɗanda goma kansu kawo nasu dalilai ɗin da hujjoji akan abubuwan da suka bauta maɗin wanda ba Allah mai hujja su a kai ɗin mi sun ka yi don ajiya shi suna da wani dalili ko hujja sun cancanta ko ba cancanta ba to amma dai babu to shi ne sai Allah ce wa man ya ce wa man adallu babu wani ɗaya mafi bacewa shi ne watan istifam bi ma'anan nafi istifam tambaya ce amma ta korewa ce wato shine ai ma'anar shi la ahada adallu babu wani daya mafi bacewa shine wa man adallu ba wani mafi bacewa mimman yad'u min dunillahi daga bisa ga wanda yake bauta ma wani abu wanda ba Allah ba shine gari wani shi man la yastajibu lahu abunda bai karbawa gare shi ila yawmil qiyamati har zuwa tashar kiyama wa humul asnamu sune wadannan gumaka din wadanda la yujibuna ba su karba ma abidihim masu bauta masu din ila shay'in ba su karba masu zuwa ga komai yas'alunahu da suka roƙon su abadan har abada wahum kuma su waɗannan watan a wahum su ya ce gafilu na maraba kanani ma daga wannan ibada ɗin ta wai ma'ana su kuma kan gaba ɗaya ba su masa ana yin wannan bautar ba shi ne ma'ana li'annahun jama'adun domin su sandararru ne la ya ƙi ba su ma da hankali balle su gane ana yi wato shi ne nan kaga Allah yake tabbatar da cewa wato ba su da ba wani mafi bacewa bisa mai bautar abin da bai masan yana yi ba to yanzu ka daga misali mutum ya zo ya aji dutse yana ta bauta ta kuma yana roƙo ne dutse bai sa yana yi ba ko bai karɓa mashi shi ko Allah ya riga ya faɗa cewa shi yana karɓa ma masu roƙo ne ko yana faɗa menene cewa Allah nan yana faɗa cikin suratul baqara dai ayat da yake magana cewa falyuminu bi na Allah ya shudu da farkon ayat yana magana akan cewa watan Allah madaukakin sarki yana karbar addu'a saboda haka a roƙe shi din an ka roƙe shi zai karɓa mutane can kashi ake cewa falyuminu bi la'allahu yirshuduna su yi imani da niyyar ce za a shiryar da suwa ma'ana dai shi Allah ya tabbatar da cewa mai karɓa addu'a ne wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li waliyuminu bi la'allahum yarshuduna to shine yake cewa da haka in bayina sun ka tambaye ka niyya inji Allah sai ya ce ka faɗa musu ina kusa ina kusa ina magana yana bisa lashi kuma kuku yawwa kaga alashi ba kusa ne gare mu kuku to sai ya ce wai za su daka ibadi anni fa inni qaribun in bayina sun ka tambaye ka dangane da niyya sai ya ce ka faɗa musu ina kusa da su kuma ujibu da'watar da'i idza da'ani duk mai roƙo na in yi roƙa ce ina ji kuma ina karɓa mashi kaga ubangiji madaukin sarki ya tabbatar da yana tare da bayan shi kuma yana ansa musu shi to su kuwa nan goma kan ba su ansa wace shi yasa kaga da har Allah yake buga misali da su saboda suna dan kawo lokaci a dauko abubuwa na abinci a je wurin goma kadin kamin a gamo abubuwan da za a yi a dawo wurin ɗaya su dan samu su albarka nan sannan sannan zuwa dauka to shine nan har Allah yake bada misalin cewa waɗanda wa in yasluhum zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu sai ce du'ufa talib wal matlub yace abinda allolan da ma ko abinci an ka aje gaban su in kuje ya zo ya ɗiba ba su iya kwace shi to waɗanda kuma suwa Allah kaga ya ka daila sai ce zofa ɗalib wani matsalogu kaga ne ce ya kan rauni kina ma'ana da wanda ka neman da wanda aka nema gare shi dukkansu akwai rauni gare su wanda shi kai ne in kuje ya ebi wani abu na shi bai iya kwato abu ne to yana magana kuma kai kuma yin umarni sai ka kumi kaga bai da wani amfani to shi yasa kaji Allah ya ba su misali da cewa ma kamar gidan gizo-gizo ne suwa masu bautar gumaka kamar gizo-gizo ne in ka kula gizo-gizo ma'ana yana da gida aina yin saƙa ko to shi wannan saƙar dai matsayin gida ne ya kadu yi amma dai wannan gidan ya fa'ida sai gare shi na farko dai bai hana shi ya sha kashin ruwa yankai ruwa na biyu bai hana ya sha zahin rana yankai rana kuma to miya unhani wannan gida kuma iska ma to yana a yayi shi a cikin shi kenan kaga wannan gida bai da to shi ne Allah ya ce shi wannan masu bauta gumaka yanda ka san wannan gidan na gizo-gizo to haka nan wannan watan abin da yake wannan gumakan nasu suka wata makama wannan ɗin ne to kaga ba su kula masa da komai wai ana ba da wata hikaya cewa wani mutum ya zo yana ta kiran gunki ne ya sanamu ya sanamu ya yana roƙo ne ma'ana mai wani abu aka ce lokacin annabi Musa ne alaihi salatu wassalamu to sai can yana yi sai dai baki ne kuci yace ya samaru wani ya sanamu cewa an gane ya sanamu yake kira to sai can baki ne kuci ba dan gama sai ce ya samaru kaga samaru ko suna Allah ne shi kuma shi kenan wasu Allah biya mai da bukata ta cin da kira Allah wurin annabi Musa ya ce ubangiji ya ce mutanen ga kashi yana ta kirin ya samu da ya samu kuma daga ya kira sunan ka so guda an biya mai sai ce af to aka annabi Musa yanzu in kira sa namu ya kasa ya mai kira wasu samu da bai mai ba an zama to dai kira to da ka dawo gwada mai akwai bambanci da samadu da sanamu ba dai suke ba Allah shine mai yi din shi ko sanamu ba yayi to shi yasa an ka an ka biya mai din to kaga nan kaga shine na Allah ya gana suna bautar abin da bai da wani amfani bai in sun kira shi sun roƙe shi bai iya biya musu bukata komai nasu to shi ne ma'anar cewa watan ba wanda yake mafi bacewa bisa ga wanda yake watan bauta wani abu wanda ba Allah ba malla tajibu lahu wanda bai karba mashi ila yawmil qiyamah ta zuwa tashi alqiyama guhum an du'ahim gafiluna kuma su marabkana ne daga wannan bautar tasu da suka yi din ba su ma san suna yi ba saboda su abuwa ne sandararru ba su ma da labarin da yake ciki to shine sai Allah ce kuma duk wannan bautar da suka yi ƙarshenta ya an kai an ka gama an ka tafi lahira sai ce wai za ku shirin nasu idan an ka tara mutane ma'ana an ka tashi shi alƙiyama ka san ranar shi aka ce ma ranar taro da makotu don shi ne ranar taro babban tunda taro dai kaga yau ina ganin ko dai nan zamfara ga sai a ce don mutanen zamfara gaba ɗaya kaf kowa za a yi taro duka wuri guda ina ganin ba ƙaramin taro za a yi ba duk ƙauyuka da inda gari yake ko ina ce a taru wuri daya akwai wani taro da aka so a mai girma ba dan karami bane dada balle a ce Najeriya ne duk aka so a haɗu gaba ɗaya duka ko to shi wanga taron sai a duba ganin na shi na tashar kyamar za a yi ba na jiha guda bane ba na ƙasa guda bane a'a shi na duk duniya ne gaba ɗaya kuma duk duniya ba ta zamani ɗaya ba yanzu misali kamar yanzu zamanin ga da muke ga halin yanzu sai a ce duk wanda adda rayuwa cikin duniya nan za a yi taro wata ƙasa misali anya abin yana yi bai yiwa to shi wa yanzu na lahira wanda za a yi ba na zamanin yanzu masu rai bane ba tun daga annabi adamu ne fa wanda a farkon halitta na mutane baki ɗaya har wanda za a yi huwa na ƙarshe nan gaba wanda shi ya ƙarshen haihuwa duka tun akwai shi ko sai dai ba mu san shi ba akwai wanda shi za a haihuwa shi an na ƙarshe wanda ba ƙara haihuwa ne daga nan duniya za ta shi shi Allah ya sa abu ne amma to tun daga na farkon har zuwa na ƙarshen gaba ɗaya wasu ne za su taruwa gaba ɗaya irin wannan ai kaga taron ba ƙarami bane ba shi yasa ka ce yau mal jama'i kenan ranar taro to kuma sannan ka ji ba ga wannan iko na Allah kuma aka ce duka kamar yadda zo a hadisi za a yi kamar yadda Allah ke faɗa kuma shi sari'ul hisabi ne shiya mai gaggawa hisabi ne aka ce cikin rabin yini duk za a yi hisabi an salame kowa kuma an ƙare rabin yini an yi an gama kuma rabin yini irin na duniya ba irin na lahirar ba wanga namu nan duniya dinga wanda muke shiya iri ne kuma rabe ne an an gama kowa an sallame shi a tace subhanallahi ka koyo ku ko dai malaman zabe da sun kai zabe ko zabe dai an kace za a yi haka nan ai kaga ai abun ba yiwa ko to ka gani tunda yanzu misali a ce za a zo a yi a yi zabe na kasa misali gaba ɗaya kuma a ce duk wuri guda za a yi ne misali kaga yanzu ka diba sai ga abin aralaba amma za amma za ba karaba ko in za a yi in ka zo maza amma kuma an yawa sai dai a kakasa can akwai abilayi yawan ga bangare nan ma abilayi duk haka na akai amma duk haka na akai hadira ana yi to shi ko wanganan duk duniya ce za ta ruwa duniya ce gaba ɗaya kaf wanganan kuma ko rabin mutanen ma ba zo ba tun da wani ba ruwa ne da haka zaɓe ma ba ce ba ta mishi ba to shi ko wangan duniya ce gaba ɗaya za ta ruwa kuma Allah zai hisabe subhanallah to shi ne a nan ya zama a ce an ka tayar da su ranar taron shi ne lokacin da za a wani tarwai za ku shirin nasu idan aka tara mutane ranar tashi alkiyama din kenan kanu su waɗannan gumakan za su kasance lahum ga waɗanda sun kabauta musu dinnan za su zamo a'da'un maqiya ga a'da'an maqiya gare su wa kanu kuma za su kasance bi ibadatihim da bautar da sun kai musu shine bi ibadatihim bi ibadati abidihim da bautar masu bauta musu din kafiri da za su kasance kafirai ma'ana su butuce mata jahidina suna masu yin musu wai ma'ana su gumakan da an ka bauta ma in an ka je lahira din to lokacin da aka zo za a yi wannan hisabi a tsakanin su to su gumakan hacci da su mu har gaskiya ba mu da labarin mu san ayi ba kai tsaye su su sani ba saboda haka ba su ma san ayi ba kuma gaskiya su tunda na farko dai ba su na ci ayi ba ba littafi guda sun ka sauka musu na cewa su sai din haka kawai sauran su sauran su ne kurum yasa suka wannan aiki din to shine zaka ji Allah yana faɗa wa qara shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun haka za su faɗa musu lahira din mu ba mu kun kabauta mu ba ruwan mu ba sani ba to shine Allah madauke zake ce wa kanu bi ibadatim kafirina sun kasance da bautar da sun kai musu din sun kafirci mata ba su ma da ita ba
wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
نعم ah shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ah da haka bayan an tara sun ƙarshe sun zama suna makiyan juna baki daya to sai Allah ya ce wai za tutula su waɗannan kafiran nan na maka wai za tutula alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin mu shine alqur'ani bayyinatin ayoyin nan da suke bayyananu qarara shine zahiratin tunda duk abin da aka karanta da alqur'ani kaga da an fassara shi an kai bayani ne kaga zaka ji abu ne wanda yake hili qarara babu wani abin ga wanda za a ce ba haka nan ba duk abin zai zai zai hodi zaka ji haka abin yake ba wani canji wani abin ma in ya bada labari ne in hodi ne ne ya kamin lokacin abin yayi to inda lokacin abin yayi za ka gani shi kuma to kaga iyaka abu ga hili qarara kenan to shi ne ce an karanta masu irin waɗannan ayoyin ƙalar lazi na kafaru sai waɗanda suka kafirce sai ɗaya su ce lil haƙƙi ga wannan gaskiya ta zo masu shi ne lil ƙur'ani ga alƙur'anin da ya zo masu sai su ce lamma ja a lokacin da ya zo masu ha za su hirin mubinun lallai wannan sihi ne wanda yake mabayani ƙarara wai ma'ana shi ne duk abin da za a kanta masu sun shi sihiri ba su yadda ba tun yanzu misali ai kaga da mu'ujizocin da sun ka nema da kansu da ma waɗanda ba sunan nema ba manzo Allah sallama shine yayi Allah ya bayyana da mu'ujizar ta hannu ne ma'ana to duk dai an yi su din amma kowanne sun kin imani tunda misali wasu abubuwan su faru suna kallo suna zanne suna gana ba zai faru misali yanzu kamar wani abin da Imam Al-Qadi ya kawo shi a cikin Ashifa yake magana akan wato su Abu Jahali suna zaune nan kusa ga harajin Makka sai sun kaga kura ta koro wata barewa da gudu ta biyo ta za ta kamawa ita kuma barewa ta zo da gudu ita kuma tana zowa ta kawo cikin haramin ƙahuwanta na gaba ita barewa sun shiga cikin haramin ƙahuwanta na baya kuma suna waje ita kuma kura ta kawo ita kuma aida ita kuma ta kama tsalatta amma kura tana ganin ƙahuwanta na gaba sun shiga cikin haramin sai ta sake ta wai kura da adda kwaɗayi misali ko ta kama tsarar gashi amma sai ta saki wai saboda mai ayar ƙulani ya ce wa man da khalahu kana aminan duwan da ya shiga wannan haramin ya zama amintacci ga ƙa'ida mutum ko kashe wani yayi ya lahin da za a kashe wani ya shiga nan wurin ba a kashe shi sai dai a jira shi a kyale shi sai har ya fito abin shi a tabi ne haka ya kai sai ya haita ya waro ne sannan sannan duk abin da za a mai mashi wai har da kura ta sa haka su abu jahil suna gefe suna kallo suka ce amma labarin ga a ɓoye shiga a gaya ma kowa saboda an ka faɗa mutan dubbi muhammadu da su yi wai gaji ha wai dubbi manzalar su yi an ka faɗa musu to kaga ai su ma sun sanda kaga ashe abin kawai sai dai kurin dai sun sanda abubuwan da Allah ya bayyana na ayoyi din ga su karara amma imanin shi ne zama daban wani abin su nema tun da misali ba ka san dai cikin abin da sun ka nema musamman irin wanda sun ka nema na tsagewa wata kusan shine babba saboda duk ganin suka yi su dai to in an ka ce annabi yayi kaza yayi kaza duk ganin suka yi a waɗannan abubuwan ai duk ana yayin su ai misali in za a yi sihiri ko wani abu da ba haka to sai suna ga cewa to bari da su nemi wani abu wanda shi wannan abin da za su nema din ba yadda za a yi don komai sihirin mutum dai bai yi ne shi da sun kace mai za su yi imani sharadi kawai ya sa wata ya tsage rabi biyu sannan za su yi imani wai abin da an dubara su wai komai dai in ma sihirin dai ne ya kai wai komai sihirin dai bai iya ce can sama ya yi sihirin da ya ka ce jenan ƙasa wai ka ji dubara suna ganin sun yi dubara ne hakan to shi ke nan maza Allah ce masu shi ne za a muku sun kaci shi ke nan ya ce duba matsala maza Allah ya shi roƙi Allah ga abin da abu ƙasa kuma shi ke nan ne sai ga wata yarabi yuɗi a cagi ana kallo guda kusa seti ga jabar abi kubesin guda kuma bangare guda shi kuma suna kallo kaga yanzu me ya rage da a yanzu magana a cika alƙawari tun da an ce imani za a yi da an kai haka ne suna gana abin bayyuwa ne to sai gashin yayi to karshe sun ga ce to yanzu da haka akwai dan jira saboda haka jiran da akwai akwai mutanen garin Makka da sun dan yi tahiya zuwa can wani harkokin kasuwanci yanzu a bari sai in sun dawo su ma can garuruwan da sun ka zo din har da can an ga haka nan din wai an har can an ga watan ya tsagi sannan za a yi imanin can garin da wai waɗannan can da sun ka taiwa na tahiya din in su ma can garin da sun ka taiwa in su ma can garin an ga watan ya tsagi har can din sannan za a yi imani din shi kenan sai ga yakun sun ka zo din suna zowa sai aka zo to wai kunan ne ya mu kun ji sai da Muhammadu ya mun haka sun ka ce saboda haka amma shin ku can yaya abin yake sun ka ce wallahi su ma haka da su haka ne sun ka ce su ma can sun ga wata ya tsage sun ka ta mamaki mun gabu to yanzu sai mi kenan ka wata ya shiga alƙawari sai a imani amma ina sun ka ce kai ai sihiri ne kullun kai wanda game duniya gaba ɗaya shi da kaji kwanan da faɗa cewa ikita labatis sa'atu wan shaqqal qamar wa in yaro kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirun to ce asiri ne kawai wanda manzo Allah ya shude ya game ko ina da ko ina to shine ne kaje yana faɗa cewa waɗanga kafiran in an karanta musu ayoyin alqur'ani bayyananu ga su qarara to qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'a sai kafiran su ce ma gaskiya ta zo musu hadha sihrun wannan sihiri ne kawai mubinun mabayani qarara gashi na gahini saboda ka su ce su gusa yadda ba sai Allah ya ce am yaqulu naftarahu am yaqulu افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
Ah, Allah maɗaukin sarki ya ce ah, bayan wannan kuma shin am ya ƙulu na fitarahu ya ce bari dai wato shine aka ce bi ma'ana bal am ya ƙulu na fitarahu bari dai su waɗanda kafin suna sha manzo Allah shi ya ƙirƙiro alƙur'anin da kai ne dai haka suke cewa am ya ƙulu na fitarahu kenan kul sai Allah ya ce to ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in iftaraituhu to idan ni ni kage shi fardan bisa ga kaddarawa a kaddara din a ce ni ni kage shi to in ba ni kago shi din dai ai kenan ku kyale ni muna fala tamliku na li min Allah shay'an ba ku iya mallaka ku hana komai na azabar Allah gare ni saboda ka in har kago shi ne ni to ku bani da Allah muna in har kuna gani ni kiko shi shine fala tamliku na li min Allah shay'a ba ku iya kare ni daga azabar Allah da komai shine la taqdiru da ba ku da iko ala daf'ihi bisa ka tunkuɗe wannan azaba din anni daga gare ni idza azzabani Allah in Allah ya azabtar da niya kuma huwa alamu shi Allah din nan shine wanda yake masani bima tufiduna fihi da abinda kuke kutsawa a cikin shi kuna fada shine taquluna fil qur'ani abinda kuke fada al qur'ani ko ku ce sihiri ne ko ku ce waka ne ko ku ce bokanci ne ko ku ce a'a labaran mutanen farko ne duk dai abinda kuke fada din dai to shine ga duk abinda kuke kutsawa din akai ne dai to shi Allah ya san abinda da kuke yi din kafa bihi shahidan kuma ya isa ya zama mai shaida shi Allah madaukin sarki baini tsakani na wa bainakum da tsakaninku wa huwa al-ghafur kuma shi Allah mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba daga barin zunubi din da kuma kafirci ar-rahim kuma sannan mai jin kai ne bihi gare shi falam shi yasa falam yu'azirukum bil uqubati bai gaggauto muku da azaba saboda tausayin nashi ne dake da shi a ubangiji madaukin sarki a yace suna cewa manzo Allah shi kago al-qur'ani to kuma bisa ga adalci na al-qur'ani sun ce manzo Allah ya kago shi sai aka ba su dama aka ce to maza Allah dai balarabi ne kamar su shi ma balarabi ne ma'ana su ma larabawa ne to tun da dai balarabi ne su ma larabawa ne suna ganin laraba ne suna da gwaninta da fasaha a kan sha'anin larabcin su ma kamata to su ƙiƙiro da alƙulani su ma kama wada yi ba ya kake nan ba ka ce ai wani shi ƙagwa wato an baka rama kai ma in kana so ka gwani kai ma daidai kake da shi to kai ma yi wada yi din kuma bai gagara kuma an ba su haɗin shi manzo Allah ga shi kaɗai ne ka kawo ka alƙulani ga su kuma waɗangaren ga ya ba su dama an kai masu tai masu yi haɗin gwiwa su taru a zan ke mita ana tauna kowa ya kawo tashi idea a haɗa misali amma ina abin ya gagara shi ma an ka ba su dama to su yi koda sura ɗaya ce suran nan kuma koda gajera ce kamar irin su ina ɗaya na ko to ko irin ta ce su taru a zuwa ƙiƙiro ta iyaka abin da a sharaɗi ta ƙunshi irin abin da alƙur'ani ya ƙunsa alƙur'ani kaga ya ƙunshi fasaha da balaga da duk wasu ilimuma da za a nema akwai su ciki sun kunsa ya kunshe su to su ma su ma su da su kaguwa din su ma ta kikiro irin wannan din ba irin shirmin da musaila mutul kaza bai tayi ba an gane shi na shi da shi da shi ta ne abun ban dariya ma su kan su ma wani lokaci ma suna nuna mai cewa to ai kai ma kashin min da aka yi ya za a yi ka ce ka kai jaya da Muhammadu da shi ya ai da dai ka dai za a yi wannan bai ba su ma suna faɗin haka nan din to don haka ba irin wannan ba su kawo dai wanda ya kunshi fasahar da balaga da komai din to sun ka kasa kawo kuma sura kora ɗaya din to sai an ka ba su dama kai kora aya guda shi ta ba su dama su kawai aya kawai shi ma bai gagara to bayan sun kasa Allah ya ce to qul la in jitama'atil insu wal jinn ala an yatu bi mithli hadha alquran sai ce la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira yace ka gaya masu watan inda da mutane da aljanu baki za su taru dukkan su su yi hadin gwiwa su kirkiro da wanga alqur'ani yace ba su iyawa to kaga yanzu ne ba don mu'jiza ta alqur'ani ba alqur'ani yace musu ba su iyawa kaga inda ba don mu'jiza ba kada sai su gode iyawa ko tunda ka san ka kaida in kana so ka kole mutun mutun sai zo cewa ne ai baka iyawa kaza to in kana so gode mai kana iyawa sai kai to su kuma an ka ce ba su iyawa kuma har sun ka bar duniya sun haka sa iyawa kaga iya kan mu'jiza kin sa alqur'ani kuma an ka ce hadda mutane da aljannu gaba ɗaya su taru Allah ce ba su iyawa hadda aljannu su da komai su haɗu to kaga iya kan mu'jiza kenan to duk dai abuwa sun bayyana to sun ce shi ya kago shi to an ce su kawo din to amma sun kasa kago su ba kamata din to shi yasa ce to ku sani dai duk abin da za ku yi dai shi Allah ya san duk abin da kuke kutsawa kuna faɗa cikin alkur'ani din to sannan sai ya ce qul to kuma ka gaya musu har yanzu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma kuntu bid'an min rusuli ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير منير
a Allah maɗaukin sarki ya ce to ƙulka gaya masu har yanzu a don haka makuntu bi da amina rusuli ni ban zama ni ne farko daga manzanni ba don haka wai ma'ana yan da ni ne farko ga manzanni to sai a ce ani ni kagon gaban to ba ni an ka fara aikuwa ba hasali ma kaga manzo Allah shi ya karshe sun baki ɗayan su saboda haka ba ni ne farko shine makuntu bid'an kalmar bid'an ai shine aka cewa bid'a misali ko wai abin da yake agagge shine zaka ji cewa badi'us samawati wal ardi shi Allah shi ya kago sammai da ƙasa bai koya ga kowa ba ma'ana to shine ma kuntu bi da amin rasul ban zama ni ne farko daga cikin manzanni ba ai awwala awwala mursalin ban zama ni ne farkon manzo ba kada sabaka qabli kathirun minhum da yawa daga cikin manzannin sun riga ni to fa kaifa tukadhibuni ta ya- me yasa za ku kareta ni to tunda ba ni ne fara ba saboda haka an yi manzanni inda abin da ba a taba gani bane to nan in mutum ya zo da shi yanzu yana sabo sai ai saurin kareta shi to an taba yi ko can ya ce kuma ku sani wa ma'adiri ni ban sani ba ma yi fa'alu bi ban san abin da za a aikatawa da ni ba wala bikum ko kuma abin da za a yi da ku ba fi duniya a nan duniya shin a ukhraju min baladi za a fitar da ni daga gari na mana a kore ni am uqtal ko ko za a kashe ni kama fa'ila kama yadda an ka aikata bil anbiya'i da sauran annabawa qabli gabani na autar muni ko za ku jefe ni ne bil hijjatu duwatsuna am yukhsafu bikumul bikum ko ko ku za a kisfe da ku ma'ana Allah zai kama ku kisfewa gaba ɗaya a girgir sa a halakar da ku baki ɗayan ku kal mukazzibina qablakum kamar waɗanda sun haƙaita gabanin ku ni ban sani ba haka na za a maka kore ya sabi don haka ganni ku sani in attabi ba abin da nika bayak illa ma yuha ilayya sai abin da an kai wahayi gare ni shine alqur'ani wala abtadi min indi shay'an ba ni kirkiro wani abu daga gare ni duk sai abin da Allah ya gaya mani wa ma ana ni ban kasance ba illa nadhirun sai mai gargadi ne ne mubinin mabayani to anan kaga ubangiji madaukin sarki a ya gaya mai cewa gashi ya gaya masu cewa ai ma kuntu bid'an min rusuli ban kasance ni ne farko daga manzanni ba saboda haka an yi wasu manzanni gabani na don haka tunda an yi wasu manzanni gabani na to kaga ba ni ne farko a yanzu ba to a nan wurin da munafukai da sauran waɗanda aka fi ran waga ayat sai sun kai izgili da ita sun ka ce a to yanzu manzo Allah ya faɗa cewa wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san me za a yi da ni ba ko kuma kuwa ba sun ka ce to yanzu wanda ba shi kai ne bai san wanda za a yi da shi ba aka biya kuma to ina zai kai mutane kenan tunda shi ma kai ne bai san wanda za za a yi da shi ba kaji kaji wata shubha kuma ko saboda haka tunda shi ma kai ne bai san wanda za a yi da shi ba ma'ana zada shin zai samu karshe mai kyau ko bai sani ba da sauransu to ya za a yi kuma a ci a biyan ganan ne to shine Allah saukar da cewa inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai Allah ya ce mu to sai gashi Allah ya doye mana to yanzu kenan ya san kenan wanda za a yi da shi ko tun da gashi an ci in ma kana da zunubi na can in akwai su an yahi maka in ma akwai inda za ka yi nan gaba kuma an ka ci do an yahi kuma to dai to ashe yanzu malmakin ah, wa ma adri ma yaf'alu bi wa la bikum yanzu ya san wanda za a yi da shi ko ya za a yi da shi ya do an gafarta mai gaba da shi kenan to shi ne sabai sun ka tajin daɗi ƙwarai daga shi akan wannan ɗin to kaga aka ce duk wanga abin kuma ɗan an hakula har yanzu ba wai ya kore cewa ai manzo Allah sallama ai bai san komai bane ba shi aka yi ba in an kula kamar yana gwadin cewa shi wa duk abin da yake yi din ba wa shi ne ka sani abin nan da kai ne ba Allah ne ka mai wahayi ne to ada ma kuta haka ne ko don haka wa ma adri ma yuqalu bi wala bikum in attabi illa ma yuha ilayya ni ban sa abin da sai dai abin da aka mai wahayi to ai ba wani abu suka bane nan ne ai gaskiya din ne lalle bai san me za a yi da shi din ba amma kuma yana bin wahayin da Allah ya sauka mashi to kaga tunda Allah ya sauka mashi da wahayi wanda yake biya to kenan ya san wanda za a yi da shi kenan tunda dai Allah ka faɗa mai ga za a yi ga abuwa kuma kaga manzo Allah sallama ya bada labaran abuwa da dama irin waɗannan din wanda sahabbai sun sha bada labaran shi na cewa ya gaya musu abuwa da yawa wanda wani abun ma sai bayan a lokaci mai tsawo sai kawai dai su ga abun ya faru sai su tuna cewa ai ko da ma manzo Allah ya ba su labarin abu kaza da za a yi ku shikenan haka sabu suka ce sun kace kai manzo Allah ya tsaya wata matsaya wanda ya ba su labaran duk abin da zai kasancewa har tashi alkiyama kuma yace ya faɗa musu komai wanda mun taba kai wannan karatu akan abin da ya shafi sanin gaiba manzo Allah mun taba karatu anan ne ai shekarun baya saboda haka duk an yi waɗannan bayanan da yawa waɗanda ya ta bayanai da irin waɗannan ɗin da yawa mun ka yi baje koyar su daban-daban waɗanda ya ta faɗi inda hadisan da sun ka zo inda waɗanda na rawaito hadisan don mun ta bayanin su akai ɗin to don haka kaga kenan magana ce bai sani ba a ya sani ba wai aya tana kore bai sani ba a tana gwada cewa shi abin da ya kanu ba kashin kai ne ne ya ka sanin ba Allah ne ka sanar da shi ne wai haka nan kai ka san wani cikin irin masu kore cewa manzo Allah bai san gaibi din ba wai sai ɗaya ce don haka ga manzo Allah shi bai san gaibi ba sai dai abin da Allah sanar da shi shi ka jawo ka to ko ta waka to annabi ko ta kanu shi sani da kai ne balle ai da ma Allah ne sanar da shi da ko ta ba ne ba tunda ko sai ka jawo kana ga sanar da mallam to dama Allah ne ya kasar da shi ba cewa an kai kocan shi annabi shi ne ya kasanin gaiban da kai ne ba kocan ba Allah ne ya kasar da shi ne kocan kuma ayoyi da yawa ayoyi wannan ko wa ma kana Allah li yudla'akum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ce bai tsinka da ku ya nuna muku abin da koyi rashi sai dai yana zaba daga cikin manzanni ne ko ya sanar da su wani da irin su yadda ayoyi da dama sun ka zo akan akan abin da shafi akan gaibi din har na cikin ruhin nation ko ina do akwai irin wannan ayoyin da ga sunan wanda suka zo akan magana sanin gaibi din cewa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan sai ci illa man irtada min rasulin duk da sunan da yawa irin waɗannan din misali to kaga ai Allah yana sanar da shi to shine nan ne cewa ai ni ban san me za a yi da ni ba ko abin da za a yi da ku ba in attabi'u ni ba abin da nake biya illa ma yuha ilayya sai abin da aka yi mana wahayi kawai shikenan wa ma ana inni ban zama illa nadhirun sai mai gargadi mubinu mabayani to sai ya ce yanzu qul ara'aytum قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني إسرائيل على نبيه فآمن فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين to shine yace qultu ka gaya masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ara ayatun to yanzu ku bani labari akhbiruni ma za halukum ku bani labari menene halinku in kana min indillahi idan ga alqur'ani ya kasance daga wajen Allah ne ku kuma kafartun bihi kun ka kafirce da shiya sannan wa shahida shahidun mai shaidu yayi shaidu min bani isra'ila daga cikin banu isra'ila aka ce huwa abdullahi bin salamin shine abdullahi bin salamin shi wanga mai shaidun yayi shaidu ala mislihi bisa ga wanga alqur'anin ba bisa ga misali a bisa ga shi wanga alqur'anin shine mislihi din shine ala mislihi bisa ga alqur'anin shine alaihi annahu min indillahi cewa daga Allah ne fa amana kuma yayi imani shi wannan shaidun mana yayi imanin ku kuma wasu takbartun kun kai girman kai shine takabbartum anil imani kun kai girman kai daga imani aka ce wa jawabu shardi abinda a jawabi wannan sharadin da yace in din da ne in kana min indillahi ko yace jawabin sharadin din nan ne bi ma adufa alaihi da kuma abinda an kai adafi akan shi ma'anar shi shine abinda a jawabin alastum zalimina yanzu in dai alqur'anin nan gaskiya ne Allah ya saukar da shi ya kuma an ka samu mai shedu ya shedun cewa eh lalle Allah ya saukar da shi din ashe ku ba ku zama zalumai ba shine jawabin sharadin yace inna Allah lalle Allah madaukakin sarki aka ce kuma dalla alaihi wannan kalmar da Allah ya faɗa inna Allah la yahdil qawmaz zalimina to ita ta nuni ga cewa jawabin sharadin shine sun zama zalimai kenan shine inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yahdil qawmaz zalimina baya shiryar da mutane azzalumai to anan kaga in muka duba za mu ga irin yanda an yi magana akan washahir shadu min bani isra'ila washahir shadu min bani isra'ila shine abdullahi bin salamin shi abdullahi bin salamin din nan ba yahudi ne yana daga cikin malaman yahudawan kuma to a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ya ce zai je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga wata aya wadda za ta tabbatar da gaskiyar man cewa shi annabi ne zai imani shi in ko bai gani ba ba zai imani shi ba to dama ko ta misali kaga su sun karanta a littafin nasu dama alqur'ani dai ya faɗi sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu tunda mun je har suna ne ma an ambata ko kamar yadda alqur'ani ko suratul safi ne ko yake faɗa cewa annabi Isa yana faɗa wa mubashiran bi rasulin ya ci min ba'di ismuhu yace ahmadu yace har suna ne ga shehu dikarra ina muku albishi da cewa zai zo bayana to kuma kaga ba wai manzo Allah da kanshi ba har sahabbai ne ma an samu an faɗi sifofi su alqur'ani cewa muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asal sujud sai ce zalika masalun fi tawrat wa masalun fil injili kazar'in akhraja shada'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihi al-kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu zuwa shi makashin dai ayata ko kaga sahabbai ne ma alqur'ani Allah ya faɗa cewa ga su su at-taura da injila duk an faɗe ta balle shi da kai dai manzo Allah kin sallallahu alaihi wasallam to shi ya riga ya karanta Abdullah bin Salam ya san komi yana zuwa ya kalli manzo Allah ko sai ya ce ya imani shi shikenan sai su ko sun ka ce me kai ai cewa kai in kaga wata aya ko cewa ai sai in ya ga wata aya gare shi na zai imani ya za ya ko sai daga zuwa sai ya imani shi ya sai ce ai huska ta ta gwada ma aya ce yace tunda nake kalli huska ta san ba huskan bakare ce bace sallallahu alaihi wasallam saboda ka huska ta kawai da ya kalla ce ita gane shikenan kurun kawai shikenan imani ce ai ni sanin da nawa manzo Allah sallama yace na hai sanyi ne ma hai da dan dana subhanallahi saboda ai shi dan nashi shi da ya riga an hai shi ko amma shi ai bai sanya hali ne zai kasancewa ba mai arziki ne kuma arziki ne duk bai sani ba ya ce amma ya san manzo Allah shi wanda zai kasance ba tun da duk ya karanta mai sadi ya san matsayi ne da daraja ce da duk yanda zai kasance ya ce duk ya san wannan din saboda haka ya ma hai sani ne hedawa da san dan shi to aka ce shi ake nufi da nan washe da shahadu min bani isra'ila din shine ya ce wato yanzu ga wannan ne balami daga cikin yahudawan nan ne kuma ya yi imani ya shaida akan cewa lallai haka in to shine aka ce kaga ita wannan aya din shine za ta zama daga cikin aya ta madina kenan tunda shi abdullahi bin salamin a madina ne yake kuma a madina an ka yi abin amma gana mamanci a can farkon sura ai makiya ce muka ce ko to shine aka ce to ita ga aka kenan za ta zama madaniya kenan matukar dai an tafi akan cewa shi ana magana cewa abdullahi islam shi ne yawan ga shaidu din wasu kuma sun ka ce a annabi musa dai ne aka nufin yayi wannan shaidu din ta hanyar da ya gaya ma banu isra'ila cewa ga sifar manzo Allah da zai bayyana shi aka nufi da haka nan din kaga kenan in annabi musa ne aka nufin yayi shaidun to aya tana nan kenan ko da an ce mata makiya ba matsala kenan tunda dai annabi Musa ne ya shaidu tun wancan lokacin a zamanin shi in kuma an ce Abdullahi bin Salami ne to shine sai ta zama matsayin madaniya din to shine ne yake nufin cewa yanzu ku bani labari to yanzu idan wanga alqur'ani ya kasance daga wajen Allah ne ko mai shaidu daga banu Isra'ila ya shaidu akai ala mithlihi akan wanga alqur'anin cewa lalle gaskiya ne Allah ya ko da shi ya fa amana kuma shi ma da kai ne iman da shi ya wastakbartum ku kuma kun kai girman kai anya ba ku zan azzalumai ba to ku sani ko tunda kun zama azzalumai inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yahdil qawma azzalimin baya shi da mutane azzalumai irin kudin ma'ana shine ba zai ba su rahama tai a lahira ba to muna fata Allah ya mu kuma lokaci yayi kun sai mu tsaya nan sai gobe mun dawo insha Allah sai mu ci gaba muna fatan abin da makanta daidai Allah ya ba mu ladate kurakura mu kuma Allah ya yafi mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am na'am watakila shi bai tabbaya na san ba zuwa wani daura aure bai zanna da can daga bayan da malamai suka zanna ku yawa ɗan da ana zannawa kaga da san da wannan ku tun daga wani daura aure da ma kaga ka'ida ai sai wanda zai wanda an wakili ne misali wanda zai an san matan misali matsayin ne misali ya an san mai din ai kaga tun nan wanda an wakilin ita matar sai ya sai an yi bayani shi malamin daura aure duka so in ce sai ya yi bayani baya kanta hudu ba cewa to kuma yanzu da ci da shayarwa da tufatarwa da kawai da addini da wurin bacci duka sun tashi daga kan babanta wane sun koma zuwa ga mijinta wani ai sai ai wannan tumarku tun wurin wurin daura wurin kaida sai an hade shi saboda haka magana ta riga kai kaga yana so amsa sai tun wurin daura wurin da ba san da ita saboda haka yana daga cikin sharadi kuma yana ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗan su ne manya waɗanda in matsala ta gitta har raba aure alƙali zai iya yi akan sarje su din sai bai ciyar da ita kuma an tabbatar da gashi tabbas tabbas ne wannan shari'a ta yadda ana iya raba su saboda haka wannan sharuɗin da aka ji ana karanta din masu ƙarfi ne da ma kucin su ne aka tsame ana wannan sauran abubuwa na kyautatawa kuma kaga wannan wani abu ne shi wanda ana so a yi shi wa ashiruhunna bil ma'ruf kamar da alquran da ya faɗa a zauna da su cikin kyautatawa da mutuntawa misali to waɗannan su ne manya manyan sharuɗa waɗanda shi yasa gani wani lokaci idan mace tana ta kuci kuci idan sai mijinta ya sake ta ta yi ƙara kamina ne sai ga alƙali ko mina ne an ki sakinta bai ji waɗanda sharuɗa ne masu ƙarfi ba shi yan dalili in ya isko duk kame kame da shigantaka da shiri ta kurum sai ha gaƙi yadda aka sha auren shi ne dalili ba na ba amma inda dalilan masu ƙarfi ne irin wannan ɗin na ciyawa ɗin ko shara ɗin babu to shi ne za ka gani wannan ɗin sannan kuma shi in ka ga an yi wannan din sai dai in huli za a yi abin da huli shine mace ita ita dai mijinta lalle babu wani abu wanda gashi karar wanda za a tabbatarwa na cewa lalle ya karya na dole sai araba auren su na shari'a shari'ance misali ka san yanzu mu abin da an matsala kashe aure da aka yi wani yanzu na son rai ne aka kashe auren kawai shikenan tun da dai kurin an yi kaza an yi kaza shikenan abin da ba na dalili ba wani ma ko bincike ba misali in ɗaya ce na wani ba bincikawa jiya shin iya tashi adda gaskiya ko dai ita ba daidai ba ba ruwa ne shi tunda dai ya ce ta kawo mai ƙara ai mata kaza mata kaza shikenan shi a ba da ya ce takarda ai ta rigima wani lokaci duk dai irin wannan gaban su ne suke faruwa kamar yadda muka yi bayani dai a rannan cewa raba aure kuma hadari gare shi gaskiya duk wanda ya raba akwai hadisan da suke cewa Allah ya tsine mashi albarka akwai kuma da yake cewa kuma ko kamshin aljanna ba ya ji wanda zai zama sanar dole sai an yi saki ka ba yana da hadari Allah ya sauki shikenan na'am a sallar tarawih ma da an ka tsere mutum da raka'a biyu ko hudu ko shine wai yana rankawa to dama ita sallar tarawih kamar yadda aka sani ai kusan nafila ce don haka kana da dama da zaka ranka lahi alauta yi ai ga ka'ida kamar yadda aka sani su a lokacin sahabbai ma tun zamanin manzo Allah sallama kai sannan ma kowa shi kadai kai abuce ko can ba ayin jami'i da ma kowa sai da yazo masallaci ya sallata ta tai haka na aka yi da har manzo Allah ba duniya har sai da na Umaru a lokacin halifar sai da na Abubakar sai lokacin sai da na Umaru ne sannan ya gana ta sallah kowa shi kaɗai ya ga cewa ko ya kamata ya haɗa da jam'i da azanki ya sa musulman ya ce zanki musulmanci amma da shi ba da shi aka yi ba dai amma da ya haɗa su an ka ci gaba da shi to shi ajalin ma an kawo da jami'in nasu da makocan haka wa yanzu gare mu din to nan da lokacin da ya zo din ma isko masallaci ya cika ana ta sallah galiban lahiya da komi zashawa sai ce ni'matul bid'atu hazihi ma dalla daga bid'a da kikiru ne ashe akwai bid'a mai kyau da ka gani to shi ne saboda haka mutum zai yaranka kware da gaske in kuma bai yaranka ba kuma shikenan ba komi amma da in yaranka ya samu ladar da aka samu in bai yaranka ba kuma bai samu ladar da aka samu ba shine kurum na ok dama duk sallolin da aka yi da daddare an yi su a bayyana karatu da ma'ai duk nafilar da aka yi da daddare to bayyana karatu aka so a yi wadda aka yi da rana kuma aka so a koyi shi kuma saboda aka bayyana za'ina wato ita salar tarawih an kula ya kusan ka duk ce duk guda ce misali ko duk da yake wasu na ganin kamar sai an saki ne dama dai ba dama dai niyya tunda duk abin da ajiri to niyya guda ta isa yanzu misali azumin da aka yi na ramadana din da kai ne in kai niyya guda radda zaka fara azumin shikenan har azumi ya kare ta ishe ka wannan niyya guda da kai kuma kaga ko ana shan ana ci abinci ko ana ajiya ko to ka gani amma duk da haka nan niyyar tana nan ba ta ɓace ba inda ɗaya niyyar za ta ɓaci sai in kamar rashin lahiya ta sami mutum sai aji azumi bai yi ba to nan ne in zai dawowa kuma ya samu sauƙi za a ɗora a ci gaba tare da shiya to nan sai ya sake niyya ko kuma mace ce mai al'ada sai ya zo mata jini al'ada ya zo mata sai ta aji azumi to ita ma wannan in za in za in jini ya ɗauke mata za a ci gaba da wurin azumin shi ma za ta sake niyya amma in dai ba haka nan ba sai an canza niyya ba saboda haka sai da sarari zama tun farko da kai dama ka san niyya ko raka'a nawa kai dama ai ko ko tunda ba zan raka'a biyu da makai ba saboda haka in kuma zan ne ta shi kinan Allah ya rusa isa Allah ya samu dace shikenan kun ta Allah mana jagoranci Allah ya tabbata mana alkhairi duk bukatu mana alkhairi Allah biya mana dukkan abin da muke fata na alkhairi Allah ya tabbata mana ya bamu dukkan alkhairi a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin banda yake wata a cikin wannan wata muna roƙon Allah dukkan masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya musu baki daya masu neman addu'a ga marasa lafiyar su gida da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya masu yin addu'a ga mariga su da suka su kuma Allah gafarta masu Allah ji kansu da rahama mu kuma Allah sa mu cika da imani da su kuma masu yin addu'a kan kasuwancin su da manoman mu da masaurai na hannu da ma'aikata na gwamnati da masu neman aikin da masu zuwa anguwa wajen nema duka muna addu'a Allah ya haskaka ma kowa Allah ya sanya ma kowa albarkacin abin da yake nema don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin